فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci ne albarka yammaci na ashirin da ɗaya ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da biyar wacce ta daidai da talatin da ɗaya ga watan maris shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an kenan ganyen oda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma kuma muna nan a cikin suratul ma'ida kamar yadda muka sani muna gabatar da wannan karatu ne da safiya amma duba da yanayin yadda aka fara tahajjud kuma yawancin masu zuwa din suna zuwa sallar dare ya zama za a yi na safi yawanci barci na rinjayar mutane don haka muka mayar da karatu ya zamto da wannan yammaci Allah maɗaukakin sarki mana jagora yau za mu tashi inda Allah ta'ala yake ci gaba da yin bayani game da yahudawa da irin abubuwan da suke yi da maƙiya addinin Allah na isgilanci ga wannan addinin namu da kuma ƙoƙari wajen muzanta wa musulmai da kiransu da wasu irin sunaye da sifofi masu muni Allah ta'ala ya mana wannan bayani za mu ci gaba da bayanin da Allah ta'ala ya yi musamman akan munafikai waɗanda suke ganin cewa kamar su nan wasu mutane ne waɗanda suke da kirki amma Allah ta'ala ya tuna musu asiri to za mu ci gaba da aya ta 60 faɗin Allah ta'ala قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مأوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل الله سبحانه وتعالى شيء قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله كشيء شن بنا باكو لاباري sakamakon wanda ya fi wannan sharri a wurin Allah ba idan kuna aibata mana mu mumunai kuna cewa da mu wai mu nan saboda mun yi imani da Allah mun zama wawaye ko waɗanda ba su waye ba ko wani abu ci ba ma bana ba ku labari ba ga waɗanda suka fi munin sakamako mafi sharri a wurin Allah man la'anahu Allah shine wanda Allah ta'ala ya tsine masa ya la'ance shi wa ghadiba alaihi kuma yayi fushi da shi wa ja'ala minhum alqiradata kuma ya mayar da wasu daga cikin su suka zama birrai wal khanazira da aladu wa abada taghut da waɗanda ke bautan gumaka kuma suka bauta wa gumaka Allah ta'ala ya ce ula'ika sharrun makana su waɗannan su ne matsayin su yafi sharri a wurin Allah wa adallu an sawa'i sabil kuma su ne mafi bacewa daga tafarkin shari'a wannan ayar tana karantar da mu yin hukuma da Allah ta'ala yi wa Yahudawa wasu daga cikin su Allah ta'ala ya mai da su birrai mun karanta wannan a bakara amma da shekarun da yawa ko ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين الله تعالى يقول haƙiƙa kun sani kuna da labarin waɗannan waɗanda suka wuce iyaka suka yi su a ranar asabar ɗin da muka hana su yin su sai muka ce da su ku zama buroyi khasirina kaskantattu waɗanda ba ku da ba su da wata bayu a wurin Allah subhanahu wata'ala waɗannan mutane jama'a suratul a'rafi ta yi mana bayani kai tsaye dalla dalla Allah ta'ala yana cewa was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-ba'r ka tambaye su game da labarin mutanen nan da ke rayuwa a gefen teku iz ya'duna fi sabti yayin da suke yin su a ranar asabar kuma aka hana su yin su a ranar asabar iz ta'tihim shaytanuhu yawma sabtihim shir'a a lokacin sai kifayen su dinga bayyana a gare su a saman teku a ranar asabar din da aka hana su yi wa yawma la yasbituna amma ranar da ba ta asabar ba la ta'tihim kifayen ba sa zuwa Allah ce kazalika nabluhum bima kanu yafsukun da wannan muka jarrabe su da abin da suke aikatawa na ƙetare iyakokin Allah me ya faru da suka ga haka sai suka fara yin dabara don asabar din ko daren juma'a sai su je bakin teku sai su jawo ruwa sai su haƙa rami ruwan yana shiga yana shiga ran asabar kifayen sun zo sai su dinga gangarawa cikin wannan ramin ranar lahadi sai su su toshe hanyar sai su kwashe wannan kifin kaga an ki cin biri an sha romo me ya faru ai an hana su yin sunin ne amma a ranar sai su haƙa rami sai su buɗe da ruwan hanya sai su yin su a ranar amma ga ya yi tarko kusan ka ce ranar ne ma ke wannan sai Allah ya ce mana wa in qalat ummatun minhum ka tuna yayin da wasu al'umma masu tsare dokokin Allah daga cikinsu shi zaka ci musu ummatun minhum ba ce qa'ifatun minhum ba ummatun minhum wasu al'umma masu tsare dokokin Allah suka ce da su ah me yasa za ku dinga aikata irin wannan aiki ku daina irin wannan aikin ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku daina wannan mummunan aikin da Allah ta'ala ya finya ku wannan dabarar taku ba dabara ba ce sabon Allah ne sai suka ije sai wasu daga cikin suka ce ah lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum dan menene kuke wa'azi ga mutanen da Allah zai halakar da su aw mu'azzibuhum azaban shadida ko ya azabtar da su azaba mai tsanani qalu sai wannan mutanen masu tsoron Allah ta ce ma'aziratan ila rabbikum ai muna yin wannan wa'azin ne domin yankan uzuri daga wurin ubangijinku wa la'allahum yattaquna kuma kila za su ji tsoron Allah su daina yin wannan mummunan aikin Allah sai falamma nasu ma zukiru bihi yayin da suka mance da abin da ake musu wa'azi da shi an jaina alladhina yanhauna 'anil su'i sai muka tsamar da waɗanda suke hani gabarin aikata mummuna wa akhadna alladhina zalamu muka kama waɗanda suke zalunci bi azabin ba'isin ko bi azabin bisin ko bi azabin bisin bi ma kanu yasukun sai muka kama su da waɗanda suke aikata fasikanci da mummunan azaba me kamunga game da abin da suke aikatawa falamma atu ammanuhu anhu yayin da suke girman kai kalma ata tana zuwa da manan istakbara yayin da suka yi girman kai suka ƙibin abin da muka umarce su da shi falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kace su kunu qiradatan khasi'in ku zamto diroyi kaskantattu shine Allah ta'ala ya baka rike cewa faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin sai muka sanya halakar wanda muka yi musu nakalan a matsayin azaba ce ta ramuku da abin da ya riga ya gabata na zubin suka aikata da abin da ya biyo bayan wannan sakamakon mummunan aikin nasu sannan muka sanya shi ya zanto abin wa'azantarwa ne ga suwa ga mummunai an gani wa'azi ne ga masu tsoron Allah ma'ana duk wanda ke jin tsoron Allah kada Allah ya canza halittar ta koma ta jaki ko ta biri ko ta alade ko ɗabi'arsa ta koma irin ta waɗannan mutane to la shakka ya kiyayi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ya daina musu ta'addanci to su waye aladu an ce wal khanazira ko wasu malaman suka ce a'a abin da ya faru samari daga cikin waɗannan mutane sai Allah ya mayar da su suka zamto birni tsofaffin cikinsu kuma sai suka zama aladu na fata mun gane wannan wasu malamai ka ce a dan tunda ana magana akan yahudi nasara ne cikin waɗanda suke nasara waɗanda Allah ya saukar an suka cewa annabi Isa hal yattaqi'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-sama' qala ittaqullaha in kuntum mu'minin قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن به قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه عذ... لا أعذبه أحدا من العالمين ثم wasu mutane bayan Allah ya sauka wa annabi Isa ka baki ka ce ubangiji ka zai iya saukar man da kabakin abinci daga sama wanda zai zamto kamar wani biki gare mu da mu da iyalanmu da mutanenmu gaba daya annabi Isa ya ce ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah in dai kun mure ne ki ca ai ba wani abu ne so muke mu ci daga cikin ta kuma ta mu samu natsuwa cewa lalle tabbas Allah ne iko na kan komai sannan mu ƙara gane cewa mun gaskata wannan sakon da Allah ta'ala ya buka matsayin manzo dan mu zanto masu bada shaida akai sai annabi Isa yake cewa ya ubangiji ka saukar mana da wani kabacin abinci daga sama wanda zai zamto kamar wani idi ne gare mu rana ce ta tunawa gare mu ga na farkon mu da ƙarshen mu kuma ya zamto aya ce daga gare ka sai Allah ta'ala ce to zan sauka muku da wannan karfin abinci amma duk wanda ya kafin cewa wannan abin da na yi bayan saukar da wannan karfin abincin to zan azabtar da shi azabar da ban taɓewa wani daga cikin halittuna ba ai kuma haka ya faru wasu suka yi imani wasu suka kafirci waɗanda suka kafirce din sai Allah ya mayar da su aladu kidan kaga alqira lati min alyahud wal khanazira min an-nasara mun gane wannan waɗanda suka zamto birni daga cikin yahudawa waɗanda aka mayar da su aladu daga cikin su ne nasara dan Allah ta'ala ya bibiyi wannan azabar tsakanin shi da waɗannan ainihin wato halittun nasa wa abada tawhut Allah kuma ya sanya wasu to dama tun sun kasance suna bautawa shela yanzu haka idan ka zo a duniya aka tambayi su waye masu bautar shedan na da san yahudawa ne akwai yan zionism ko wanda ake cewa a illuminati waɗannan gaba ɗaya shedan suke bauta shedan shi ne ubangidansu suna da temple ɗinsu suna da irin bautan da suke yi kai hatta yawan yaƙe-yaƙe da ake da zubar da jini daga ana yi a ƙasashen musulmai da wasu wurare to waɗannan kamar symbol ne na zubar da jini na sacrifice da suke wa shaidanunsu za a kashe mutane shaidanun aljanu su su sha jini saboda me su shaidan suke bautawa yana daga cikin tsarinsu su zionist su ne waɗannan yahudawa da ke yankin falastini yanzu haka isra'ila suna da station a america suna da shi a ƙasashe daban-daban suna da shi a iraki babylon suna da shi a ainihin wato wurare daban-daban kai har a dubai suna da station ɗinsu mun gane wannan ko to akwai waɗannan mutane su ba su da komai sai bautar shaidan su yi bautawa allah suna ganin cewa shaidan shine wanda ya fi kowa cancanta su bauta mishi akwai masu ganin cewa ma ai shi shedan ma an zalunce shi ne in shi an zalunce shi ne me yasa Allah bai tsaya ya ji ya ji uzurin sa ba kawai za a tsine masa albarka a saukar da shi na fata an gane wannan masu gyaran Allah kenan Allah ka tsare mu da kasancewa cikin waɗannan miyagun mutane to Allah ta'ala sai ba da wannan labari cewa waɗannan su ne waɗanda Allah ya fushi da su ya sanya daga cikin su suka zanto birni da aladu da ainihin wato masu bautan shedan waɗanda sun bauta wa shedan Allah ta'ala yake cewa waɗannan su ne mafiya sharrin matsayi a wurin Allah kuma sun fi kowa bacewa daga ainihin wato anya ta ƙwarin Allah ka tsare mana imanin mu sai Allah ya shiga mana cewa وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به Mm.
والله أعلم بما كانوا يكتمون sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa idza ja'ukum nan sai yake magana kan munafikai dama an yi maganin cewa ai munafikai suna daga cikin waɗanda ke goya musu baya ko Allah zai ce wa idza ja'ukum idan sun zo wajen ku ko mu'minai qalu amanna sai su ce ai mun yi imani ai mu mun yi imani da Allah da abin da aka saukar wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama alhali ƙarya suke yi ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون فنعلت وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إذا سكعت إذا وأنسك إيماني تسلم إيماني وإذا خلوا إلى شياطينهم amma idan suka keɓance da shaidaninsu ƙwaro inna ma'akum su ci a mu muna tare da ku ƙyale waɗancan wawayen inna ma nahnu mustazi'una ai cewa da muka yi mun yi imani izgilanci kai muke musu Allah ya mai da martani yace Allahu yastahzi'u bihim Allah zai musu izgili wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun kuma ya ƙyale su su ci gaba da kutsawa cikin wannan batattasu suna fagagniya a cikinta ula'ika allazina ishtarawu ad-dalalata bil huda su ne waɗanda suka sayar da shari'a suka sayi bata fama rabihat tijaratuhum waɗannan kasuwancin su ba zai taɓa yin riba ba wa ma kanu mutadina kuma suka fince masu shirya akan tafarki na kwarai ba to Allah ta'ala sai tona masa asiri yace wa idza ja'ukum idan suka zo wajen ku qalu amanna sai su ce mun yi imani wa qad dakhalu bil kufri alhalu ko da suka shigo wajen ku dama sun shigo da kafircin su a zuci wa hum qad kharaju bi ai dama sun tuni sun fita da sun fita daga musulunci da wannan kafircin nasu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun Allah masani ne game da abin da suke koyewa a kirazansu amma kuma Allah ai ya bayyana mu ne ko ko da su sun yi roman baka za a amince da su ba za a amince da su ba amma Allah shine mafi sani game da abin da suka kasance suna koyewa a cikin zukatansu a nan Allah ta'ala yana umartan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shi da ma munafiki kullum ya shahar da sifar ƙarya idan hadatha ayatul munafiqi ثلاث إذا حدث كذب كذب إن إذا في قرية وإذا وعد أخلف إذن القول فيه سارة وإذا اؤتمن خان إذا أك أمنشي مسا في هائنشي أو الواير وإذا خاصم فجر duk lokacin da aka yi musu da shi to sai ya yi barna ya wuce iyaka ya yi zage-zage da cin mutunci iri-iri don shi wai dole sai an amincewa abin da yake gani shi ne daidai wallahi malam ko a cikin ku za ku dinga gane ɗabi'un munafikai gaba ɗaya mutane sun yi ijma'i shi sai ce maka shi ga ra'ayinsa kuma so yake dukkanin ku nan ku bar naku ra'ayin ku dawo kan nasa to suka ci ta munafikai in kai mutum yana da irin wannan hali ko duk lokacin da aka samu wani dan mushajara kamar irin dan sabani tsakanin mutane suka ga ya mai da abin ƙato ya kamba ma shi yana ta zage-zage da tsinuwa to ɗabi'un munafikai ne wannan Allah ka tsare mu to Allah ta'ala sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙaryar da suke yi kaga za su ce mun yi imani alhali abinci ne suke yi sun san ƙarya suke yi ka ƙarya ta fito a nan sannan abu na biyu ai yaudara ne ka zo wajen mutum ka ce mishi ga yadda kake alhali kuma ƙarya kake yaudara ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdhabina bayna dhalika la ilaha ha'ula'i wa la ilaha ha'ula'i jimagi kenan shi kullum yana nan shi bai shiga cikin waɗancan ba shi ba dabba ba kuma shi ba shi ba tsuntsu ba kuma shi ba dabba ba ya zama shi magi malam yana tsakatsaki to amma sai dai imani da Allah ba a mai tsakatsaki malam kawai in za ka bi Allah ka bi Allah in za ka miƙe dodar akan imani miƙe dodar amma wannan munafircin ba zai kai ka ga ainihin wato mafita ba to Allah ta'ala sai ya mana cewa idan sun zo wajenka za su bayyana maka imani alhali a lokacin da suke bayyana imanin nan sun riƙe wannan aƙidar ta su ta kafirci a zuciyarsu to amma sun riga sun fita daga musuluncin ma gaba ɗayansa da wannan kafircin nasu to amma ai Allah ya san abin da suke goyewa a zuci amma su gani suke suna ha'intar Allah sai ranar alkiyama sai su suna cewa haba ya Allah ai mun kasance muna yin kaza Allah sai ce ƙarya kuke yi ashe ba kasance kuna koyi kafirci a zukatanku ba Allah sai ya tuna musu asiri amma a duniya ɗauka suke yi to ai suna sun gune su in sun mutu ma kila ba a san mutum munafiki bane a je a mai sutura a mar sallah a je a birne shi a kabarinsa a dawo gida a takoce koce ana o wani mutumin kirki alhali munafiki ne to wannan abin da aka yi masa na neman gafara da sura ta musulmi da addu'o'i wallahi ba za su masa amfani ba Allah ta'ala ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ka roƙa wa munafikai gafara ko ma kada ka roƙa musu in tastaghfir lahum 70 marra inda za ka roƙa musu gafara su 70 falan yaghfir Allah lahum Allah ba zai taɓa gafarta musu ba ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله sun kafircewa Allah sun kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga jama'a kun ji sai Allah ta'ala ya tona munafikai asiri a wannan ayar yake cewa idan sun haɗu da ku za su ce sun yi imani alhari sun riga sun fita da wannan munafincin nasu da suka yi daga addinin musulunci gaba ɗaya suna ɗaukan cewa wai su masu imani ne Allah ta'ala ya ce ya san abin da suke aikatawa kuma zai yi musu sakamako da abin da suka kasance suna aikatawa Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu Allah ta'ala ci gaba da cewa وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون الله تعالى شيء وترى كثيرا منهم كما ذاك قد ديوا دقت يسارعون في الإثم والعدوان suna gaggawa wajen aikin sabo da ƙetare iyaka wa aklihim suhut da kuma yawancin haramun da sunan cewa alherin ofis ne ko cewa an kai shi ne ke samun alheri ko wani abu makamancin wannan Allah ta'ala ce da bi sama kanu ya'malu lalle tir da abin da suka kasance suna aikatawa laula yanhahum rabbaniyuna me ya hana malaman su na Allah su dinga hana su wal ahbaru da masanansu me ya hana su dinga hana su an qaulihim al isma game da yin maganar sabo wa aklihim su'ud da kuma cin haramun da suke yi labisa ma kanu yasna'un Allah ya ce tir da abin da suka kasance suna aikatawa wannan aya ya ku yan uwa Allah ta'ala yana tona asirin waɗannan mutane an gane wannan yake za ka ga da yawa daga cikin Yahudawa da Nasara yusari'una fil ismi wal udwan suna gaggawa suna kwaɗayi suna rige-rige wajen aikata ayyukan sabo da kuma ƙetare iyaka duk duniya ba ka samu wani mabarnaci kamar ba yahude ba wallahi babu shi a tarihin duniya babu ɗan iska ba matsiyaci a sun harfin Allah kamar ba yahudi dan shi har Allah ma ya mata addanci ba ma wai kai dan adam ba za mu zo mu ji a nan gaba kaɗan sai da haka mutane ne waɗanda suke miyagu mutane in dai maganar ta'addanci ne to suna gaba da kowa ka duba irin abin da sai ƙasar Siriya ƙasar Siriya lokacin da Bashar al-Assad ya haɗa kai da su waɗannan kafiran ya haɗa kai da su wajen yaƙan ahlus sunna da ke wannan ƙasar tunda su shi mabiyin addinin shi'a ne ɗan shi'a baƙuniya ne shi Bashar al-Assad aka haɗa baki aka dinga yaƙar ahli sunna da mutanen ƙasa aka yi raga-raga da ƙasar malam har yau baka ji an ce a kamo bashar al-asad a masa hukunci ba kai ba wannan ba saboda kafirci irin na shi'a batiniya akan zo a shimfiɗa hoton bashar al-asad a sa su zagaye hoton su mai sujada wallahi al'azim wannan abin an yi shi za a sa musulmi ahal sunna a ce sai ya ma hoton wancan mutumin sujada in bai yi a bakin ransa akwai videos da yawa akan intanet waɗanda kai tsaye suna nuni zuwa ga wannan abubuwan jama'a wannan abin wallahi an yi su kashe su su ragargaza gidajensu kai har makami mai guba mai nizami an yi amfani shi jama'a kan waɗannan mutane an yi amfani da helium a kansu ƙananan yara malam kana ganin su wannan gas din helium gas ya riga ya shaƙe wuyayen su da ƙaramin yaro yana yana shiga ko sai mutuwa an kashe ƙananan yara ba iyaka an kashe manya an kashe ƙananan yara an kashe tsofaffi an raga raga da ƙasar sun gayyato rasha sun gayyato amurka sun gayyato duk wanda ya su gayyato aka yi rugu-rugu da ƙasar gaba ɗayanta duk yankunan da akwai ahalin sunna kamar yake halar ko garnaki cin Aleppo a yanzu akwai makatib na musulunci akwai libraries wanda sun kai kusan shekara dubu na musulunci kayan tarihi da littafai na addini an yi rugu-rugu da su gaba ɗaya an bata su irin abin da ya faru kenan a ƙasar andalus kusan shekara ta ɗari hudu ko ɗari biyar bayan hijira a lokacin da daular musulunci ta zo na ƙasar spain aka haɗa kai da turawan faransa da waɗannan turawan da ake cewa crusaders na fata an gane aka haɗa kai da waɗannan kiristoci aka yi wa musulunci banda aka dinga kashe musulmai malam a rana kowace rana ana kashe musulmai sama da dubu ɗari a wancan kana ƙasar spain ƙasar spain da portugal an karkashe su gaba ɗaya har aka wayi gari yau ƙasar Spain ba ka ganin ma wata alama ta addinin musulunci duk garin Zaragoza da kake ji da Cordoba shine Qurtuba da muke cewa al-Imam al-Qurtubi to dan wannan garin ne Imam al-Qurtubi al-Gharnati da garin Granada da ake magana cewa Granada shine al-Gharnati sunan garin kenan Gharnati irin ibn Hazm al-Zawahiri الأندلسي إرث أبو العقل الإشبيلي جريت سبيلة أو إشبيلية بكتني دا جرين مدريد أيوم دا برشلونة دول أن نقلوا مسلمين ƙarshe aka kori musulman wasu suka koma masar wasu suka haura kogi suka koma Tunisia wasu suka haura suka koma ƙasar Morocco suka ce al-Maghrib al-Arabi a lokacin aka samu aka samar da waɗannan yankuna da waɗannan ƙasashe dama akwai su amma sai suka haura suka koma waɗannan yankuna amma waɗannan kurusai da babu irin ta'addancin da ba su yi ba wajen kashe musulmai da ragargaza su da kwashe dukiyoyinsu da duk abin da suka yi kai duk wani tarihi na kiranci da kake gani a duniya ana cewa turawa sun bare wallahi ƙarya ne wannan likitancin na musulunci ne don a lokacin suke da manya-manyan likitoci musulmai sai kiristoci ke ɗiban 'ya'yansu suna kai wa kai su koya su likitanci lokacin da wannan juyin juhari nan tun da sun san inda da ba su ke komai sai suka kwashe da ba sai suka canza sunayen ya koma sunayensu sai yi zama kamar nasu bayan duk wannan ta'addancin da aka yi ne a ƙasar Spain ko ƙasar da ake ce ma Andalus a wancan lokaci. Shi yasa jama'a duk abin da kai Allah ya faɗa a cikin Qur'ani wallahi sai dai kaga abubuwan da zai ƙara gaskata abin da Allah ya faɗa ba dai kaga abin da zai rage wa abin da Allah ta'ala ya faɗa ainihin wato da shi ba. Da ya kuma musulmi wajibi ne akan mu yi addini mai kyau. mu daina wa addinin ruwan su kai na tashi sannan mu daina baiwa kafirci dama don yi rinjaye a kan musulmai da musulunci dan fasilan da za su yi mana da yawa kan mu dawo mu gyara ta za mu ɗauki tsawon lokaci kwarai da gaske Allah ka sai mana imanin to Allah ta'ala ke cewa wa tara kathiran minhum kuma za ka ga da yawa daga cikin su yusari'una fil ithmi suna yin gaggawa wajen aikata aikin sabo wal udwan da kuma aikin ta'addanci na ƙetare iyaka wa aklihim suhd da kuma cin haramu labin da ma kanu yasna'un Allah ta'ala ya cewa ke da abin da suka kasance suna aikatawa to yanzu a a matsayin da musulmai yanzu wannan wajen da muke jama'a nan da muke yi duk ba na yi saboda a gyara bane a yi umarni da kyakkyawa a yanzu gaba da aikata mummuna amma su a da malamansu masana ilimi masu aiki da ilimi ba sa yin wa'azi da waɗanda suke masu karatu ba su ilimi da ba karatu da ne da malamansu masu karatu ma'ana akwai ilimi amma ba aiki wani sai kike ba karatu aiki za akwai ilimi akwai karatu aiki mun gane wannan cewa na yana da karatu e ma'ana yana da karatun amma bai fahimci shi wanda zai ya fahimci shi shi ta bai karatu kawai mun gane wannan to haka ne Allah ta ala ke magana kai to malaman su rabbaniyai masana a cikin su ba ta hana kafin Allah da cin dukiya haramu sannan malaman su masu karatu su ma ba ta hana su gabanin waɗannan miyagun ayyuka aikata aikin zaɓo da ƙetare iyaka da kuma cin dukiyar haramu. Balma idan an kawo musu sai su canza wa abin suna. An gane wannan ne. Sai a canza wa abin suna. In an ɗauko interest ɗin banki riba sai a canza mata suna. A ce ai wannan wani ɗan service fee ne za ka biya kawai. Ba za ka maka interest ba. Za ka ce za ka biya service fee na 5% na abin da aka baka sai a dinga mai abin gyaran fuska da sassaka amma sai dai duk wannan gyaran fuska da za a yi ba zai canza wannan abin suna ba kamar yadda ba ke cewa ba a canza wa zo suna kullum yana nan a matsayin da tuwa dai da aka yace tuwon gauda tuwon alabo tuwon daga sirbabban tuwo daidai sun shi ne tuwo Allah ta'ala sai wannan bayani don haka yahudawa da kirin shiru ba sa faɗa ma yan uwansu gaskiya to su ma sun yi tarayya da waɗannan masu aikata mummunan aiki shi sa Allah ya cewa me yasa malamansu masana ilimi masu aiki da abin da Allah ta'ala ya umarni ba sa hana su da malaman su masu ilimi su ne al'ahabaru ba sa hana su fadin magana ta zunubi da sa'an da kuma cin haramun Allah ce da bin zama kanu yasna'una tir da wannan abin da su kasance suna ainihin wato aikatawa ya kuma yawa waɗannan ayoyi suna nuna mana munin ɗabi'ar yahudawa shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya hana mu aikata irin wannan abubuwa jama'a akwai hadisin da mun taɓa karanta mana a wancan ayat da ya ba وجعل منهم القردة والقنابر وعبد الطاغوت أبو حديث إن تجي ولا يتبدل عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأقداد مسؤول كشوا والمنيات البيع عن محمد صلى الله عليه وسلم شوا شم بالري جعله da muke gani su ne gurriyan waɗanda aka shafe halittarsu ma'ana dama can akwai halittar gurbi ko ba kamar Allah ya mai da wadancan shin gurbin da muke gani a yanzu da alanu shin ragowan ƴaƴan waɗancan waɗanda aka mayar da su ne gurbi da alanu cikin banu Isra'il sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba shi amsa da cewa Allah bai halaka wasu mutane ba ko yi musu azaba ba sannan kuma ya sanya musu zuriya ma'ana da zarar an mai da su gurbe a wata ruwa ce kwana bakwai Allah ya ba su kawai bayan kwana bakwai za a haɗar da su baki ɗaya su kira su ba wanda zai kowa a duniya to ba ma ba su ballantana wani ya haifa a ce ga ɗan ɗan wancan bai wanda ya rabuwa ina fata an gane wannan sai manzo Allah ya ce sha'a dama can tun kafin a yi musu haka akwai halittar birrai akwai kuma halittar alamu mun gane wannan jama'a sannan waɗannan ayoyi sun tabbatar mana da sifar fushi Allah ta ayar fushi idan Allah ya fushi da bawa jama'a to gwara Allah ya kama mutum da azaba fushin Allah ba kyau in Allah ya fushi da bawa bawa ya dinga ganin musibu ke da iri-iri wanda ba su iya shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga cikin addu'ar da yake yi yana neman tsarin Allah daga mai daga fushinsa. Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'azatika min 'uqubatik. A'udhu bika minka la uhsi thala'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Allah ta'ala ya yarda mu. Zaka jama'a ku ji Allah ta'ala ya faɗi wannan maganganu dangane da waɗancan mutane. Allah ta'ala zai mana imani wannan ke jama'a abu da yake ne daga Abu Hurairah Allah ya fara mishi yadda wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana bayani dangane da abin da Yahudawa ke sifanta ainihin wato Allah ta'ala da shi to bayan Allah ya ga wannan bayani nasa na wannan mugunyar aiki da Yahudawa لأن تعالى وقالت اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم أنزل إليك من ربك ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين الثالث وقالت اليهود ويهودا سكشي يد الله مغلولة hannun Allah a kukunce suke, hannayen Allah a makalkalin suke a wuyansa nisba shi zuwa ga ruwa ya fi mutum na da wajen sa nema shi ya zama hannunsa a gari a wuya akwai damar ya ɗauka ya bayar yawwa to yahuda ta ce wa Allah ai Allah ma'auci hannayensa sun kukunce akan wuya Allah ma'auci ne Allah ta ya ce wannan addini to an kukunce hannayensu wa nu'inu bima qalu kuma Allah an ce su da abin da suka bari bal ya dahu mabsuqatan bal kuma ba haka bane ya dahu hannayen Allah guda biyu mabsuqatan a shimfida suke yunfiqu kaifa yasha yana ciyarwa yadda ya so wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra kuma yana abin da aka saukar mata daga wajen Ubangijinka yana dada wa yawancin Yahudawan nan yana jefa musu shishigi da wuce iyaka da kuma kiyayya da kafirci. An gane yana ƙara musu wannan da sun ji alƙur'ani sai ji hujja sai su ji damuwa. A matsayin alƙur'ani ya zanto hujan wa fitra da ulil albab ko hujan da mutaqin su sai ƙara musu nisanta. ina fata an gane to kuma wannan ita ce tafiya da gane ولقد فرقنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا الكفر أنا تحقيق من فرق مثالي إلي إلي جبل جبل أشي أنا القرآن سيدي ما في يوم متاني سنين إيماني سيدي سكتار بل شواء الله هذا ممكن يوحي مبالغ يشير أن تعالى من سوى وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا كما تبت أبنت أبدك ذلك ينا كارا وأن المتالي طغيانا كيف يبيعك أنقل وكفرا بكم كافرش سنوه وتلغى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء sai muka jefa musu wata irin kiyayya masifar kiyayyar juna da adawa da juna ila yawmin qiyama har zuwa ranar qiyama duk inda ka samu ya buɗe dan uwansa ba ta shi juna duk inda ka samu girta dan uwansa ba ta shi juna sun fi kowa yi wa addinin Allah a yaka Allah sai ya sanya wannan saboda kan ji daɗin rayuwa dan idan rayuwa kullum kana jin haushin wani kana ganin wani akan mutane kana ganin wani bai isa ba kana ganin wani kaza ne wannan abin yana daga cikin abin da zai rika hana ka samun sakat da samun kwanciyar hankali da samun salama a cikin ranka wannan kuma ce Allah ta'ala ya musu Allah ta'ala ya kuma mun jefa gaba da biyayya a tsakanin su har zuwa ranar alƙiyama kullama an qadu narun lil harbi duk lokacin da suka yi yunkurin rura wutar yaƙi a kubana Allah sai Allah ya kashe wannan wutar. Wa ya tsarauna fil ardi fasada kuma suna masu tafiya a bayan ƙasa suna aikata barna. Wallahu la yuhibbul mufsidin Allah madaukakin sarki baya son masu aikin wato barna. Allah ta'ala baya son mabarnata. Wannan yayin ya ku jama'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yayi bayanin cewa lalle Allah ta'ala ba marwaci bane shine hadisin Abu Huraira Allah ta'ala ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah yana cewa lalle hannun Allah na dama a cike yake abin da yake cikinsa kuma baya raguwa saboda bayarwa Allah mai kyautar dare ne da rana shin kun ga iyaka abin da Allah ta'ala ya ciyar tun ranar da ya halicci sammai da ƙasai to abin da ya ciyar ai yana da yawa ko ba yawa akwai wani calculator da zai bugawa iyaka yawan arzikin da Allah ta'ala ya ciyar akwai tun ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasai baki ɗaya babu ba wanda zai iyakancewa to manzon Allah yake cewa cikin abin da Allah ta'ala ya ciyar babu abin da ya ragu a hannun a cikin abin da yake hannun Allah jama'a kun gane kun gane abin Allah kuwa ballantana a ce za a ji ina masa miri talauci ko ruwa ina fata an gane wannan to tun ranar da Allah ya riki duniya Allah yake ciyar da arziki a cikin duniyar nan har yau har zuwa tashin alkiyama kuma wannan bai rage ko da dai da ƙwayan zarra daga cikin abin da Allah yake ciyar ya yake hannun Allah ya arziki ba a shiga ga arzikin Allah ba shi da ba shi da ƙarshe ba shi da ƙarshe sai dai Allah yana shimfiɗa wanda ya so arziki kuma ya kuntata wanda ya so wannan kuma hikima ce daga wurinsa subhanahu wata'ala wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihul muslim sannan jama'a wannan mu sani cewa Allah subhanahu ta'ala yana bayyana ma irin tsagerancin bayahudi mun karanta a suratu ali imran laqad sami'a Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa na'nu aghniya kat bayahudi suka ce Allah yake hakika Allah ya ji zancen mai fadin cewa lalle Allah talaka ne mu ne mawadata in yahudawa wai Allah talaka ne bai da komai su ne mawadata ta yahudi tuba babu wato ba matsiyacin halitta kan ba yahudi saboda irin abin da Allah ta'ala kuma ya ba su na dukiya jama'a da sauransu shi yasa duk suke irin waɗannan abubuwa na ta'addanci Allah ka tsare mana imanin mu to kenan kaga ashe ƙarya suke yi sai Allah ya ce wallat aidihim hannayensu ne suka kukunce ma'ana su ne nan marowata waɗanda suke ba sa bayarwa ba sa ciyar da abin da Allah ta'ala ya ba su ba sa kyautayi ga ‘yan uwansu ainihin wato talakawa bal ya dahu wa bisu ƙwatani yutu kaifa ya sha hannayen Allah a shimfiɗe suke yana ciyarwa yadda Allah ta'ala ya so jama'a ku duba arzikin Allah a duniyan nan kullun damawa ake malam firran da Allah ya halicci sammai da ƙasai Allah ya ce wa baraka fiha Allah ya sanya albarka a cikinta wa qaddara fiha aqwataha ya kuma kaddara yawan abincin da za a ci tun daga ranan da ya halci sama har zuwa ranan da duniyar za ta kare a kwana hudu Allah ya wannan sannan ku duba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadithul qudsi hadithul qudsi wanda Allah ta'ala ke cewa ya ibadi kun san hadisin aiko ko an manta eh ban ji ba a ba za mu yi ta ba sa'i ku je karanta in ji ya ibadi aha ban ji ba kana ji azumi ne daga murya mana a farkon hadisin nake magana eh إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم جاء كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي حكى الله يدنك فلا أكرشيك تشوى ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum inda a ce na farkonku da ƙarshenku aljannunku da mutanenku kanu ala sa'idin wahidin za su kasance a wani farfajiya guda ɗaya an gani farfajiya guda ɗaya ce a fili ɗaya ga aljanu duka ga mutane duka sannan kowannenku ya roƙe ni abin da yake bukata in biya masa bukatarsa in ji Allah ta'ala ya ce mana ƙafa zalika mimma indi wannan ba zai rage komai daga abin da ke wurina na taskan arziki ba illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhil bahr sai kamar yadda za a sanya allura a cikin teku a tsamo ta gwargwadon wannan ɗan ruwan da ya tsamo a jikin allura shine gwargwadon abin da Allah idan ya biya wa kowa bukatunsa shine gwargwadon abin da yake rabuwa a cikin arzikin Allah arzikin Allah na da ƙarshe baya da shi abin da yasa Allah bai saki arziki a cikin mu kowa ya zama wadaci ba da fitina da barna da musibar za ta faru ta fi kowace yawa da yanzu ba mai zama masallaci ne zuwa azimala wallahi malam ana tan ana faɗa la malam ai kwarai haka Allah ya faɗa cewa law basata Allahu ar-rizqa li ibadihi ah la baghaw fil ard inda Allah ya shimfida arziki mabayi a bayan ƙasa kowa ya mai arziki Allah ce la baghaw fil ard da sun dinga yin zalunci a bayan ƙasa walakin sai dai yunazzilu bi qadarin ma yasha' Allah yana saukar da gwargwadon abin da ya so daga bayansa don su sami kyakkyawar rayuwa da rayuwa mai daɗi. An gane wannan ayi. Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu. Zaka jama'a kun ji. Sai Allah ta'ala ya faɗa wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa wala yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra. Kuma wannan abin da Allah ya saukar maka na Alƙur'ani da sannu za ka ga yana ƙara musu kafirci da ainihin wato ɗagawa da shigi game da wannan addinin an gane wannan a madadin ya kawo musu shari'a sai ya ƙara musu taɗewa sannan Allah ta'ala ke cewa ya sun ya ƙiyayya tsakankanin yahudawa tsakaninsu da juna kuma za su ci gaba da yin wannan har zuwa ranar alkiyama yanzu ko da ake yakin falasɗina wannan fa ka je ga abin da ke faruwa a isra'ila kullun zanga-zanga suke yi su ba su yadda ba ƴan uwansu da aka kama wallahi sai an kwato musu ƴan uwansu su ba su yadda ba su wannan gwamnati ma ba ta yin abin da suke so wasu na cewa su ba sa goyon baya abin da ke falastinawa wai kuma suna cewa madalla da abin da ake musu haka suke gaba ɗayansu a dabibice a hargitse haka Allah ta'ala ya ce wannan kuma zai ci gaba da kasancewa har zuwa ranar tashin alkiyama jama'a ina fata an gane wannan sannan Allah ya ce kullama auqadu naran duk lokacin da suka kunna wata wutar bala'i na yaki adfa'aha Allah Allah sai ya kashe ta ko garin nan namu an sha shiryawa a ce za a yi yaki a nan garin amma sai Allah ya buce wutar to inda Allah yana biye ma waɗannan mutane Hudawa da Kiristoci a abin da su suke so to ba za ta zama lafiya ba shi yasa kake ganin duk inda suke da rinjaye ba a zama lafiya haka ne ko baka bane babban misali ga jihar ga jihar Plateau nan ga jihar Taraba su ne ma kaɗan amma tun da suke da mulki kullum bala'i ake yi sun dinga auka musulmi kenan suna kakashe su ko jiyan nan ko shekaran jiya ne an samu sojoji ne fa aka je aka yi musu barna ba san wanda suka yi ba amma suka je rigagen fulani suka dinga kashe shanunsu suka dinga kama tsofaffi suna dukan suna kakkashe mutane ba su san hawa ba ba su san sauka ba to irin wannan ba shi da iyaka duk inda suka ga suna da rinjaye malam to ba a zaman lafiya a wannan yankin ka dinga ganin abubuwa kenan iri-iri da bakar adawa iri-iri su mutane ne waɗanda ke da mummunar aniya ko da yaushe shi yasa musulmi ne kamata ma ya kankance da waɗannan mutanen ba ya miƙa musu amana gaba ɗaya rayuwarsu ba a'a wannan shine mafi girman kuskure da ɗan adam zai yi sai Allah ya ce mana kuma suna gaggawar yaɗa barna a bayan ƙasa yanzu ka duba harkan nan ta me ta liwaɗi da me lesbianism da namiji ya ce yana son ya koma mace ko mace ta ce tana son ta koma namiji ba a yi ba wanda ba a yi ko ba ka bane me suke shi suna L G B T Q har da wani plus a gaba ko lesbian gay sai me eh? da menene bisexual sai transgender da dai sauransu ga nan dai abubuwa iri-iri irin nasu kawai sai a kama kudiri a majalisar ƙasar ku suna can arna matsiyata sai a kama kudiri a ce ana son ni wai a samu a sai wani dokan a cikin dokar ƙasa me ya haɗa mu da wannan ita ce matsalar mu muna fama da talauci malam muna fama da matsalancin zalunci shugabanni muna fama da matsi na rayuwa wace ta wani iskanci malam ba sai an ci an koshi ake iskanci ba ko kuwa ta ce za a sako za a saka muku mara za a ba ku bashi ko bashi ba za a ba ku ba kyauta ba duk wani abu na barna suke yaɗa shi a bayan ƙasa jama'a wa yas'auna fil ardi fasadan Allah ta'ala ce wallahu la yuhibbul mufsidin Allah ta'ala baya son mabarnata Allah ta'ala ka tsare mana imanin za mu tsaya anan insha Allah ta'ala abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ta mu tarayya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatu bin alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka fahimtar da mu alqur'ani mai girma Allah ka azurta mu da samun yin tsayuwa a daren lailatul qadri Allah ka ba mu ikon yin ibadoji a cikin sa Allah muna roƙonka ka datar da mu da alkhairan duniya da lahira ya Allah muna roƙonka ka sanya alqur'ani ta cima a ranar alkiyama ka sanya mu cikin waɗanda azumin su cicis a ranar alkiyama Allah muna roƙonka ka ɗauke mana bala'i da talauci da tsadar rayuwa Allah muna roƙonka ka datar da mu da alkhairan duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amina Amina.